أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي يومنا بير قوات جمادى أولى hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da sha tara watan miladiya sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin ci gaba a fara karatu kai a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid muhammad bin abdul wahab banda ya wallaha littattafai kamar su salatatul usul ko al-usul salata qawaidul arba'a usul sitta sannan kuma ya wallaha wannan littafi kitabu tauhid littafi wanda yake bayani kan tauhidi kadaitar da Allah madaukaki da bauta to sai Abdurrahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahhab shi kan wannan malami sai ya sharhin wannan littafi ya sanya mai suna Fathul Majid li sharhi kitab tauhid kina wannan sharhi ne na jikan shi abdurrahman bin hassan bin muhammad bin abdulwahab نعم قال المؤلف رحمه الله مقدمة gabatarwa domin duk littafi kowane irin littafi za ka samu farkon littafin wannan mai littafi ya gabatar da littafin shi galiban iya ambatar sababin da ya sanya ya wallaha wannan littafi kuma da irin tafarkin da ya bi na bangaren wallaha shi in ba haka ba a samu hallar wani malami daban wanda zai mai gabatarwa shi kuma ya faɗi matsayin wannan littafi a cikin shari'ar ta musulunci kuma ya faɗi matsayin malami kuma ya yi hukunci akan wannan littafi قال إن الحمد لله dukkan godiya ta tabbata ga Allah alhamd nan alif da lam lil istighraq alif da lam ce wadda take karantar da mu dukkan abin da za a ce yabo ne to ya shiga cikin kalkashin wannan dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukaki nahmaduhu muna gode mishi wa nasta'inuhu muna neman taimakon shi a cikin dukkan ayyukan da zamu da maganganun da zamu faɗi wa nastaghfiruhu muna neman gafarar shi game da zunuban da muka girbawa kawunan wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah madaukake daga sharran kawunan mu wa min sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah madaukake daga munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la dukkan wanda Allah madaukake ya shiryar da shi to babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la dukkan wanda Allah madaukaki ya batar da shi da ilimin shi fala hadiya la to ba wanda ya isa shiryar da shi kenan bata da shiriwa a hannun Allah madaukaki shike shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so idan ka ga mutum ya shiryu to da dacewa ce ta Allah madaukaki idan ya bace kuma hallau da dacewa ce ta Allah madaukaki domin dama Allah madaukaki ya san bawan shi wannan tabi'a shi kangara da rishin bin dokoki na Allah maɗaukaki sai mai hukunci da rishin da bata wa ashhadu an la ilaha illallah kuma na shaida na tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wahdahu wanda yake shi kadai ne a cikin allantakar da shi da ubangijin shi da sunayen shi da kamanin shi la sharika la baya da abokin tarayya a cikin wannan abu ba wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na tabbata lalle muhammad dan abdullahi bawan Allah ne manzo ne ba kamar yadda kirista suke cewa isa dan Allah bane ba ba kamar yadda yahudawa suke cewa uzairu dan Allah ne a'a Allah madaukaki yace bawan shi ne ko manzon shi ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wa'anda kuka yi imani ku ji tsoron Allah madaukaki ita kuma abinda ake nufi da taqwa fi'lul ma'murat wa ijtinabul manhiyat aikata abeban da Allah madaukaki yayi umarni ko manzo hannuwa game da abin da Allah madaukaki ya hana ko manzo sallallahu alaihi wasallam haqqa tuqati ku ji tsoron Allah madaukaki iyakacin iyakacin tsoron shi wala tamutunna kadda ku saki ku mutu ku bar duniya wa illa wa antum muslimun face sai kuna masu miƙa wuya ga Allah madaukaki ya ayyuhan nasu ya ku mutane uttaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda ita ce ran adam alayhi salam wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matar shi daga wannan rai wa batha minhuma rijalan ya kuma daidaita mazaje kasiran wani sa'a asalin وبث منهما رجالا ونساء كثيرا salo na ƙur'ani sai su gabatar da kasiran saboda mai yawa Allah maɗaukaki ya ɗaiɗaita mutane maza da mata masu yawa daga wannan Adam salam da shi da matar shi wattaqullah ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙo da shi wanda idan mutum ya tashi yin wani abu kace dan Allah i kaza dan Allah ba ni kaza ko dan Allah bar kaza wal arham kuma ku ji tsoron Allah madaukaki wanda ku ji tsoron Allah madaukaki game da abin da ya shahi zumunta ko kuma ka ce ku ji tsoron Allah maɗaukaki game da abin da kuke tambaya na alaƙa ku ta zumuntaka inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah madaukaki ya kasance mai dako ne mai sa muku ido ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kuwa anda kuka yi imani ku ji tsoron Allah madaukaki kuma ku faɗi ku faɗi faɗa ta gaskiya ta adalci faɗa wadda ta zamanto ta dacewa gaskiya kada ku bi ranku yuslih lakum a'malakum idan kuka aikata wannan to Allah madaukaki zai nagartar da ayyukan wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku zunubakum ya gafarta muku zunuban wa man yuti Allah wa rasula dukkan wanda ya bi Allah madaukaki da manzon shi faqad faza fawzan azima to tabbat ya rabbanta rabbanta wanda ya zamanto mai girma idan rababban rabo a nan duniya da lahira na ga biyayya ga Allah maɗaukaki da manzon sallallahu alaihi wasallam wannan tun daga hamdala har zuwa wannan ayoyi ƙarshe wannan ayoyi suna yake cewa khutbatul haja duk magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayani zai wa mutane hudu ba shi zai sai ya karanta wannan aure ne za a daura sai ya karanta wannan kuma irin wannan salo ya dace lokacin da za a ɗarma aure wannan kutubatul haja ake tun daga inna alhamdulillah har zuwa wannan ayoyi sannan kuma a kawo siga ta ana, ana tambaya na bada amma ba'du bayan haka inna ilma al-aqidati huwa al-ilmu al-asas alladhi tajduru al-inayatu bih ta'alluman wa ta'liman wa amalan malan yake cewa mu sani ilimi na aqida abinda zuciya za ta ƙudure game da Allah da manzo da mala'iku da littattafai da ranar lahira da ƙaddara ilimi ne wanda ya zamanto shi ne gimshiki na addini idan babu aqida to babu addini idan mutum baya da aqida ingantatta to baya da sallah baya da azumi baya da haji baya da zakka baya da dukkan wata nau'i na ibada shi yasa malam yace huwa al-ilmul asasi shine ilimi wanda ya zamanto tushe alladhi tajduru al-inayatu bih wanda ya zamanto kulawa da shi ta zamanto tilas ya kamata a kula da shi ta'alluman bangaren neman ilimin shi wa ta'liman da bangaren karantar da shi wa amalan kuma bangaren aiki da shi kana ilmantu a karantar sannan kuma a yi aiki da shi wannan kuma za mu samu wannan fa'idodi a cikin suratul asr wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لتكون الأعمال صحيحة دومن أيوكا سكسن شيء إن جنتتو مقبولة كربابا عند الله وجاء الله مدعوكي نافعة للعاملين ودتك أنفاني قوأن لسكاي أيكي لذا كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليه دليلا حكى kulawan manzanni wa'anda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare su wa ihtimamu atba'uhum da kulawan wanda suka biyo su baya bi islahin da kyautatawa ko da nagarta bi islahil aqida da nagartar da aqida awwalan da farko amma yunaqiduha game da abin da yake warware ta aw yanqusuha ko kuma abin da yake rage ta ya tauye ta abin da babu wani manzo ko annabi wanda Allah maɗaukaki ya aiko face sai ya umarce shi da al'amarin akai da gabani ya umarce shi da hukumce-hukumce na shari'a. wa kana nasibu hadal janib kaso na wannan bangare min suwaril qur'ani wa ayatihi daga surorin alqur'ani mai girma da ayoyin shi an nasibul awfar ya zamanto iya da babban kaso da wuya ka samu wata aya ɗaya biyu face sai ka samu al'amari na tauhidi sawa'un abin iya da alaka da tauhidi na uluhiyya ne ko tauhidi na rububiyya ne ko tauhidi al-asma wa sifat abin da yake da alaka da addini ko kuma abin da yake kira da imani da ranar lahira ko imani da manzanni ko imani da littattafan da Allah madaukaki ya sabkas ko kuma imani da kaddara wa kana nasibuhu min da'watir rusul sallallahu alaihi wasallam ya kasance kasan shi ko raban shi daga kiran da manzan ar-rasul da manzo sallallahu alaihi wasallama yake ihtimamuhun nasib al-akbar kulawar shi wanda ya zamanto shine babban rabo babban kaso lihaza kulluhu kana tawdih al-aqida wannan kuma ya kasance dukkan shi dalilan ayi bayanin aqida as-sahiha aqida ingantatta wa da'watu ilaiha da kiraye zuwa ga wannan aqida huwa ahammul umur sai kasance shine mafi muhimmancin al'amura wa akadul wajibat shine mafi girma na abeban da suka zamanto wajibabbu tilas khususan musamman ma wa innana fi zamanin katrat fihi at-tayyarat al-munharifa musamman ma a wannan zamani wanda muke cikin wanda tafarkai wanda suka kaucewa hanya sun yi yawa tayyarar ilhad alfikri akwai ɓangare wanda suka zamanto masu mugun tunani ra'ayi mugun ra'ayi wanda ya zamanto ra'ayi ne wanda yake watsi da addini kamar yadda yanayin turai take ciki yanzu ba abin da ya dame su da addini ko addinin kiristan bai dame su barantana ma addinin musulunci wanda suke adawa da shi وتيار tasawuf kuma arwar rahbaniya da bangare wanda ya zamanto na sufiyanci ne wanda suka wuce gona da iri a cikin sufiyanci war ruhbana da kuma barin aure ko wasu abeban da suka zamanto na ibada ne dalilin sunan bauta wa tayyarul quburiyati alwataniya da bangare wanda suka kula da bautar makabarta ko kuma قبرك وتيار البدع المخالفة للهدى النبوي da ɓangare wanda suka saba wa shiriwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kulluha tayaratun khatira malam yace dukkan wannan bangare ne ko igiyoyi ne ko karhi ne wanda suka zamanto masu hadari malam yakun muslim musallahan bi salahi al-aqidati sahiha in dai musulmi bai kasance ba yayi tanadin makami da makaman da ya zamanto na aqida ne ingantatta al-murtakizatu ala al-kitabi wa sunnah wadda ta dogara a bisa alkur'ani mai girma da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kana alaihi salaful umma da abiban da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke kan shi fa innahu hariyun an tajrafuhu tilka tayarat to wannan abu ne mai kusa ba mamaki ya zamanto wa'annan bangaruruka su ja shi su tahi da shi abdala wanda suka zamanto batatu al-mudilla wanda suka zamanto masu batarsuwa لهذا كل دليل وانا نيجا ايش شهد الامام محمد بن عبد الوهاب همم همم همته دليلا حكى محمد بن عبد الوهاب يا زاجي وانا همش لتصحيح عقائد المسلمين domin gyara aƙidodin musulmi bidda'awati wa ta'alif da kira da yake yi da baki kuma da kira da yake yi a wallahe kama wannan littafi wa kana min ajli muallafatihi fi hadha al-amr min ajalli muallafatihi fi hadha al-amr ya kasance na daga mafi girman littattafan da ya wallaha a cikin wannan al'amari kitabu tauhid littafi na at-tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid wanda ya zamanto shine haƙƙin Allah maɗaukaki akan bayan shi. Nam, almashruhu baina aidina wanda ya zamanto gashi a shunhude ko kuma wanda aka yi sharhan shi a tare da mu. Manhajul inayatu bil kitab. Malam na bayani a nan tafarki na kulawa da wannan littafi. Awwalan ضبط نفس الكتاب ومقابلته على عدة نسخ مطبوعة نفرقو أكوي قريوا أكون ونا نفسنا ونا لتاي كنا سيدا أكا تنتنشيشي كما أكا يقجل شعبسا كوبي وندي زمنتو أمبغاش أبنبيو إضافة تعليقات العامة العلامة محمد حامد الفقهي أكوي rabawa da aka yi wata ɗan sharhi ko ɗan bayani na al'allama babban malamin na wanda ake cewa Muhammad Hamid al-Fiqhi rahimahullah wanda Allah madaukake ya rahamce shi ala kitabi Fathul Majid a bisa wannan littafi na alqur'ani wannan Fathul Majid kitabu tauhid kenan li sharhi kitabu tauhid wa ramazana lahabi al-fiqhi sai muka musu alama rams muka sanya al-fiqhi da mun ga al-fiqhi to wannan abinda al'allama Muhammad Hamid al-Fiqhi ne ya yi bayani wa alhaqana biha ta'liqat al'allama Ibn Baz kuma muka raba da ita muka gama ta da maganganun da Ibn Baz yayi rahimahullah fil mawadi' al-mashar ilaiha bil rams Ibn Baz hallo a wuraren da aka yi nuni da ita da Ibn Baz kenan da mun ga Ibn Baz to wannan magana al'allama Muhammad ibn Baz ne, Rabi'an Abdulaziz ga, in haƙo kitabu ƙaunin Sadid fi maƙasi da Tauhid, haka muka haɗa magana ta littahi, muka haɗa wannan littahi da littahi alƙaunin Sadid, magana da tatta fi maƙasi da Tauhid a cikin manufa ta Tauhidi, da Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi, shi mata babban malami عبد الرحمن بن ناصر السعدي ابن ابير عزو الآيات القرآنية إلى مواضيعها من المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية دنجنا آيوين القرآن mai girma zuwa wuraren su daga cikin alkur'ani da ambatan sura kuma da ambatan lamba aya sadisa na shida azul ahadith ila masadiriha dangana ko ɗaukaka hadisai ya zuwa tushensu min kutubi sitta sunna daga cikin littattafai na sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal hadith allati fi sahihai hadisan da suke cikin sahih bukhari da muslim azuha ilaihi ma yakfi fi dalalati ala sihhati alhadith kina idan aka dangana hadisi ya zuwa gare su to wannan ya isa nuni ga cewa wannan hadisi ingantacce ne wa ma kana fi ghairihi ma hadisin da ya zo ba a cikin su ba kammana bi azwihi qumna bi azwihi ila masadiriha idan sai muka tsaya muka aikata dangana shi ya zuwa tushen inda wannan hadisi wasta'anna bi tahqiqat al-allamat al-albani kuma muka nemi taimako da maganganun ko dan sharhin da al-allama imam al-albani yayi fil hukmi ala al-ahadith domin hukuncin da yayi akan hadisai allati wajadna lahu ahkaman alaiha wanda idan muka samu hukuncin shi yayi hukunci akan wannan hadisi sai mu dauko mai ambaci hukuncin shi abu na bakwai sabi'an إضافة ترجمة مختصرة مختصرة للمؤلف بقلم حف بقلم حفيده الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ سنكم مكراب هلو تكيتشن تاريخي نوانا وندي والله وانا تاريخي دا القلم جيكنش الشيخ إبراهيم بن محمد دا إبراهيم محمد إبراهيم دا محمد دا إبراهيم آل الشيخ وختاما كما دا كرشيه فهذا جهد المقل wannan kokari ne dan karami fama kana min tawfiqin fa huwa min Allah wahda da abin da ya kasance na dacewa ne to daga Allah ne ba daukaki shi kadai ba daga dubarar su bane wa ma kana min zalalin abin da ya zamanto akwai na talallabiya aw khata'in ko kuskure fa huwa min indi anfusina na daga kawunan mu ne wa min ash-shaytan kuma na daga shaytan ne wa nas'alullaha subhanahu an yaghfira lana muna roƙon Allah maɗaukaki ya gafarta mana wai ta jawaza an zallatina ya kau da kai daga talallaɓiyanmu da kurakuranmu innahu waliyun zalik innahu waliyu zalik lalle Allah maɗaukaki mushibancin wannan ne wal qadiru alai kuma mai iko ne akan shi wa nas'alu wa nas'aluhu subhanahu an yaj'ala hadha al-amal am amala khalisan liwajhihi al-karim kuma haka muke roƙon Allah maɗaukaki ya sanya wannan aiki an yi shi ne domin Allah maɗaukaki wanda ya zama to mai karamci wa akhiru da'wana ƙarshen roƙonmu an alhamdulillah rabbil alamin ko an alhamdulillah rabbil alamin cewa dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sallallahu ala nabiyyina muhammad Allah maɗaukaki ya yi daɗin tsira a bisa annabin muhammad wa ala alihi hakana a bisa alayen shi آل عقيل وآل علي آل جعفر آل عباس وصحبه ده صحابنش وسلم يكبتر دسو تسليما كبتر سوا كثيرا ميوا
Thank you.
البرد طب أبي كنت شدا كان تبع ما كان هو أشياء كذا
akwai mukaddamomi mukaddima da sheikh muhammad abdulaziz bin abdullah bin baz al sheikh al'allama sannan kuma da mukaddima ta malamin kanshi wanda ya wallaha ina ga muna iya tsayawa a kan nan insha Allah darasi na gaba sai mu tashi akan mukaddima tarjama muna iya jinkirta ta saboda tana da yawa sosai har wani lokaci insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وعليكم السلام نعم akida mutum ne kamar ga wanda zai wanda yake ganin yana tana kan ya akwai malamin da ya ce wanda yake ko wanda yake idala ko ɗari ko akwai wani ba gare Mm.
ranar kiyama Allah ya tabbata da shi inda mutum ba Allah
ban ji ba
wani malami ne yake cewa wanda yake bin ko ɗariƙa ko izala ko cin akwai abai wai ra'a kyama